إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو الخميس شابك وكوشا شدة بعينهم watan zulqa'ida shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020 da muke cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'limul muta'allimi tariqat ta'allumi na burhanul islam الزردوجي الحنفي رحمه الله تعالى wannan shine darasi na bakwai na sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa a satin da ya gabata karatu na goma sha shida kenan da muka yi bayani ko muka karanta fasulun fi wakacin tahsil akwai wata kalma da aka samu tuntuɓen halish shine a tahsil muka zo sai muka ce daga hasala ne wanda wannan ba daidai ba ne yan ce a tahsil mazari ne na hasala ko ta hasala yi hasilu ta hasilan wanda shine mazarin a tahsil fi'ilinsa zai zama hasala ko ta hasala shi hasala mazarinsa ba tahsil ba ne wannan shi ne gyaran da aka yi saboda masu sauraro da yake kuma ana rakodin to yau za mu tashi fasili na gaba shi ne fasilin filistifada shafi na 48 da wayanda bugun yake ɗaya da su shafi na 48 da ya ce fasulun filistifadet wannan fasuli zai karantar da kai yadda ake neman fa'ida ta ilimi fa'ida ta fahimta wannan shi zai karantar da kai wannan ya ce alistifada shine talabul ifada neman fa'ida wannan sinun ana kiranta sinun talab asalinsa daga al'ifada ne domin an ƙara sinin liddalala alaƙwalaf da ya nuni a kan cewa neman fa'ida ake wajibi ne ga ɗalibi ya zan ya kasance mai neman fa'ida kuma ya sanya ake neman fa'ida ne wayan bagi ya kamata an ya kuna ɗalibar ilimi mai neman ilimi ya kasance mustafidan mai neman fa'ida fi kulle wakatin a kowane lokaci wannan haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance kullum neman fa'ida kake kullum kana ƙara ma ƙwaƙwalwarka ma'alumat ilmomi daban-daban sababbi waɗanda da baka san su ba ya hasulu lahul fadlu wanda da haka ne falala za ta ƙaru gare shi za ta samu gare shi don in ba ka neman fa'ida to ba da za a yi ka samu wata falala ko ƙari yadda kake kananan hakan wa tariqul istifada to hanyar da ake neman fa'ida an ya kuna ma'ahu fi kulli waqatin mahbaratun dalibi ya zamo kowane lokaci tare da shi akwai abin rubutu shine tawada akwai tawadiya tare da shi da yake wancan lokaci komai da tawada ake rubuta shi so da haka almuhimmi dai ka zan kana tare da abin rubutu duk abin da ka jiya wanda kwakwalwarka ba ta riƙewa sai ka kokari ka taskace shi hatta ya katuba ma yasma'u min al-fawaid har ya rubuta abinda yake ji na fa'idodi faqad qila haƙiƙa an faɗa man hafiza farra duk wanda ya kiyaye wani abu ya dogara ga hardan kawai ko bai kokari ya rubuta ba to farra abun galibi yakan gudu in ya gudu kuma kaga kenan ba dawowa zai yi ba musamman galibi waɗanda kwakwalensu ba su daɗewa riƙe da abu ko da sun riƙa to da an ɗibi lokaci kuma kan lalaba sai ka gaba ku wa man kataba shay'an ƙara wanda ya rubuta wani abu shi kuma to za ka ga abin ya tabbata kawai rubutu ne sai dai rubutun ya bata sau da haka kowanne ana bukata da bukatar ka haddace sau da akwai inda har da ke amfani ba rubutun ba to inda ake bukatar haddadin kaga shi ke sai ka zo da ita ana bukatar kuma ka rubuta saboda gudun kuskure sannan in kuma kana son ka yi muraja to idan abin a rubuce yake kafi jin karfin ka je ka yi muraja to da haka labudda ba makawa kowanne sai an samu ɗalibi ya zama mai rubutu kuma ya zama mai harda karka zan rubuta kai kake baka harda to lokacin da rubutun ya halaka ba aka yi gobara takardun suka kone ko gara ta can shi kenan ilimi ya yayi ne ya zube to amma in ka haddace sai ka iya sake rubuta wasu abubuwa to wannan abinda larabawa ke faɗa kenan man hafiza farra wa man kataba shay'an qarra wanda ya haddace wani abu to abin nan da ya haddace galibi yakan gudu haka kuma wanda ya rubuta wani abu to karra galibi shi ma yakan tabbata kowannen galibi ne ba komai za a haddace ya gudu ba ko da in sun yi haddato shi kenan abin ya riga ya tabbata Allah ya riga ya lamunce musu su da sun haddace abu ko ina bai zuwa wakila an ce al'ilmu ilimi ma yi ukhazu min afuwahin rujali in ana magana ilimi shine abin da ake karɓa daga bakunan malamai sha ilimi abinda za ka saurara malami ya faɗi kai kuma sai ka riƙe to an ce shi'a sha ilimi shi yasa wanda bai zauna gaban malamai ba ya karɓo karatu daga bakunansu ba a kira ne malami ba za a kira shi malami ba li'annahum saboda su malamai ko kuma na'am domin su malaman ko mazajen malamai kenan ya hafazu na ahsana ma yasma'una suna kiyaye mafi kyawun abin da suke ji da malamai ke gaya musu waya kuluna kuma za su faɗi ahsana ma ya hafazu na mafi kyawun abin da suka haddace wa sami'tu shaykh al-imam al-adiba naji babban malami jagora al-adib malamin adab kenan al-ustaz zainal islam al-ma'ruf wanda an fi sanin sabil adibil muhtari da wannan an ka da wannan lakabi aka fi sanin sa dashi ya kulu ga abin da yake faɗa qala hilal ibn yasar hilal dan yasar yace ra'aytu an-nabiyya naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu li ashabi yana ga yawa sahabbansa shay'an wani abu min ilmi na ilimi wal hikimati da kuma hikima faƙultu sai dace ya rasulullah ya manzon Allah a idili ka maimaita min abin da ka faɗa shi bai rike ba an bada hankali ne na wani wuri kuma yake nema a maimaita masa a idili ma ƙulta lahu maimaita ma abin da ka gaya musu faƙala sai ya ce da ni hal ma'aka mahabaratun akwai tawada a tare da kai faƙultu mai mahabar ya ce tare da ni akwai tawada faƙal ya ce ya hilalu ya kai hilalu la tufariqil mahbarata sai annabi ya ce da shi to ya kai hilalu bin yasa kar ka kuskura ka rabu da tawada a matsayinka na mai neman fa'ida fa innal khayra fiha domin alkhairi na ilimi ya tabbata ne a cikin sa domin duk wani ilimi da ita ake rubuta shi wa fi ahliha kuma alherin ya tabbata ga ma'abuta tawada din ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alkiyama to illa dai wannan ba ba hadisi bane kusan ma ko isnadi bai da haka kawai dai malamai ke jiho shi eh a babin falalar tawada eh yana ba hadisi bane sai sai a kula da wannan ba wani hadisi da ya tabbata wanda ya zo da bayani akan falalar tawada galibi kuma zamanin sahabai rubutu galibi ana yin shi da zafaran da sauran abubuwa ba su san wani abu tawada ba sai daga baya ne aka same ta wa wasa as-sadaru shahidu babban malamin nan bijimin malami shine as-sadar wanda ya shahara ilimi ash-shahidu wanda yake shahidi to wawasa ya yi wasiya an mai lakabi da husamuddini to yawa ibnahu ɗansa wasiya shamsuddini sunan ɗan nasa a lakabinsa shamsuddin an yi hafaza kulla yau mai shay'an ya tsira ya ce ya kai ɗana kullum ka yi ƙoƙari ka haddace wani abu ko da kaɗan ne kada ka kuskura aina a kwana babu wata fa'ida sabuwa da ka haddace haka yi haka kenan bai tabbata kai ɗalibi ba ne don me ba na talib mai nema to me ka nema eh ba abin da ka nema to shine yake gaya masa kullun ka haddace wani abu yasiran kadan min ilmi daga ilimi ba sai ka ma ya harda mai yawa ba wal hikima sannan ka samu wani abu na hikima ka haddace fa innahu an qaribin yakunu kaseeran domin wannan abin da kake haddace a kadan kadan kadan kadan kadan to cikin kankanin lokaci zai zama mai yawa har a yi mamaki yoshewa ne ya tara karatu a hali yawa kansa tsari kullum ya haddace kaza kullum ya haddace kaza ko da aka ja lokaci kaɗan ɗin ya koma mai yawa washtara isamu akwai wani da ake kira isamu ibn yusuf to an gan shi kasuwa ya sai kalaman wani alkalami bi dinari da dinari kwaya daya dinari ya kudi ne mai yawa ya fi dubu dari yanzu kaga alkalami ya ɓaci dinari guda ya fi dubu dari to aka gan shi ya ba da kamar dubu dari da wani abu ya sai alkalami kwaya daya saboda sanin mahimmancin karatu wale kai an ce ka sai littafi ka ce ya yi tsada liyaka tuba ma sami'a filhal kuma don ɗaya dinga rubuta abin da yake ji filhal a halin karatunsa sai ce domin fal'amru kasir rayuwa taƙaitacciya ce gajera ce wale ilmu kasirun shi kuma ilimi yawa gari ilimi fa ya girmi shekarunka to in ka sa wasa sai ka mutu baka rika komai ba ilimi yawa gare rayuwar kuma kaɗan ne ce bayan bagi ya kamata Allah yau bai al'auƙata kar ɗalibin ilimi ya lalata lokutansa kada ka kuskura minti ɗaya ka lalata shi a banza babu wata fa'ida da ka samu wasa'at da lokutansa wa ya layaliya kuma ya ribatu da daruruwa ya dinga tashi cikin daruruwa in dare yayi yana ta fa'idantuwa yana ta haddace abubuwa yana ta muzakara da abin nan at-takrar wal khalawat da lokacin kadaita lokacin da yake shi dai bai tare da kowa to ka ribatu da wannan lokaci shi ma yana da muhimmanci yasa magabata suna da wannan suna da wannan dubara ɗin in je makaranta aka yi karatu sai ya kuble kai ne cikin ɗaki bai buɗe kai ne sai ya iya wannan karatun sannan ya hito eh akwai wani malami da wani malami ke ba mu labari ya je makaranta ya karanto na hau alfarida littafin alfiya ta na hau ta suyu to da ya je wajen malami ya ɗauko baitotan da zai ɗauka ko ni ƙato ya ce gida ne sai ya haye shi bai saukowa sai ya haddace baitocin nan da ya ɗauko wurin malami sai ya haddace su sannan ya sauko in ya karanta ya ji ba su tsaye ba bai saukowa sai sun tabbata ta haka ake karatu wannan kuma ka ji an ce ya rufe kai ne cikin gida kwana ne uku ba hito ba saboda karatu muka ga wanzu wallahu musa wani sai ga awa uku bai iya yi yana karatu awa uku kacal to ya za a ilimi ya tabbata fi sabilillahi kaga akwai bambanci da farko shi yasa kaga ilimin magabata ya fi namu sun fi mu kyakkyawan niyya kuma sun fi mu himma da kwazo mu muhimmancin da muke baiwa ilimi kaɗan ne ne to ka duba amma kai kayi karatu ka iya baka iya ba ruwanka shi bai ɗauka wai cewa hasara ce ba zan yi ji a rai ne cewa fa na fa hasara ba yau fa an wuce ba haddace komai ba an yi haya bin mu'azin an karɓo daga ya haya ɗan mu'azin arrazi annahu qala yake cewa al-laylu tawilun dare dogo ne yana da tsawo fala tuqassirhu bi manamika kakka takaita shi ta fuskar yin baccinka a cikinsa sa duk tsawon nan da adda dare in dai bacci kawai kake yi to zai koma takaitacce kenan ba a bukata in dare yayi kai bacci bai kamata dalibi na bacci da daddare sai na larura na tilas shi ma an kwanta an kwanta an kaɗan huta a tashi miƙewa karatu cikin dare shi ma yana ƙara ma ƙwaƙwalwa hazaƙa da basira da fahimta kuma yana ƙara tsoron Allah kuma akwai yarda Allah a ciki wanda haru mawdi'u shi kuma yini mai haske ne fala tukaddirhu bi asamika kaka gurbata wannan hasken da zunubinka kar safiya ta waye kawai kai ta zunubi kai ƙarya kai zalunci kai annamimanci ka ci haram kai kaza kai kaza ka zalunci wani kar kai wannan da in kai haka kana gurbata wannan hasken to shi yasa ko kai karatu ba za ka samu hasken ilimi ba wayan bagi ya kamata an yagta ne mashiyuha ya kamata ga ɗalibin ilimi ya ribatu da malamai son samu ɗalibin ilimi kullum yana tare da malami me yi fa'ida haka saboda shi malami in kana tare da shi duk abin da zai faɗa ilimi ba za ka haɗu da shi ka rabu da shi ba ka samu mi fa'ida ba ba yanzu in ka ga ɗalibi wurin malami to karatu ake yi da an yi karatu aka rufe kuma shi ke ya yi ban kwana da malami to kaga babu babu ribatuwa da malamai ko su ko magabata ba ko annabi in muna karanta hadisai kuna kullum tare suke da annabi kuna jin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji an ce ya shiga shi da abubakar da umar ya fito shi da abubakar kullum ga hadisin abu huraira ce shi da zaran ya haɗu da annabi babu abin da ka raba shi da annabi sai dai in annabi ya shiga cikin ɗaki tare da iyalinsa saboda talabul istifada neman fa'ida an fi da sun koyaushe kana inda kake karuwa da wani abu kullun in ka yi kuskure in tare haka da malami sai ya imami sai ya imami to in ka zauna tare da jahili ba to a ribato a saba da zama da malamai ba wai sai time din karatu ba samu awa biyu awa uku awa hudu tare da malami to ko ba karatu ake yi ba bai yiwuwa dai a yanke wa'annan awoyi ba a kawo wata matsala wadda kai za ka karu da ita ba ko shi ya faɗi wani abu ko kila a mai tambaya gaba gare ka sai ka karu amma ɗaliban ilimi sai a hankali wa yastafi da minhu kuma ya nemi fa'ida daga wurinsu ko da ya san abu kada ya nuna ya sani shi nuna kamar bai sani walaisa kullum ma fata yi doro to kaji ba ba duk abin da in ya wuce ake iya sakin samun shi ba karka ɗauka duk abin da ka rasa kuma kana dole ne ka sake samun sa wani abin in ya wuce ya riga ya wuce kenan shi yasa in darasi ɗaya aka yi ba da kai ba shi kenan wannan fa'ida kuma ta ta yi ba za ta dawo ba ta shi yasa za ga duk wanda ya fi ka yawan zuwa makaranta sai ya fi ka samun fa'ida saboda shi kullum yana jin sababbin abubuwa yana rike ba kai kuma ka zo ya goyi baka zo ba jibi ma baka zo ba sai fa'idodi da yawa su kubuce maka kuma ba lallai ba ne wannan fa'idar ka sake samunta don wani abin da malamin ya faɗi yana yiwuwa lokacin Allah ya halarto mai shi daga wannan lokacin kuma shi kenan akwai abubuwa da yawa a ilimi a haka haka kawai Allah zai yi maka ilhamin wani abu sai ka faɗe shi na fa'ida mai tsada daga wannan lokaci kuma wani ana shekaru kuma wannan fa'idar ba ta sake dawowa ba kama kala ustazuna kamar yadda malaminmu ya faɗa shekul islam rahmatullahi alai kan min shaifin kabirin ya ce da dama aka samu babban malami kabirin mai yawan shekaru a daraktuhu da na same shi wa mas takhbartuhu kuma ban samu fa'idarsa ma'ana ban nemi wata fa'ida a wurinsa ba na yi sakaci hayabar duniya to sai daga baya sai ya ga ashe ya yi hasara ga irin malam wani garinmu guda da shi ko unguwanmu guda da shi ko ƙasanmu guda da shi ga shi har ya mutu duk tarin ilimin nan nashi wai ko ɗaya bisa uku nashi ba abin nan aina ya hasara shi daga baya yake nadama a wata nuskan kuma aka rubuta wa mas takhartuhu wa mastakhartuhu ban nemi alkhairin sa ba wata nuska din zaka ga an rubuta babu ba'u to shine sai dinga rera wani baiti a matsayin nadama da takaici wa aqulu ala hadha alfawt munshi'an hadha albaita sai na dinga fada a dalilin wannan kubucewar fa'ida da na yi hasararta na dinga kaga wani baiti lahafi ala fauti talaqi lahafa ma kullu ma fata wa yafna yulqa yace lahafi ya nadama ta ya takeici na ya takeicin rayuwata kaga sai ya bude da kalma wadda ke nuna takeici da hasara da nadama akan me yace ala fauti talaqi akan kubucewar haduwa da malamai malam wani ya mutu malam wani ya mutu shehu kaza wani ya mutu shehu kaza wani malamin hadisi kaza ya mutu amma ban fa'idantu da su ya ce ya takaici na ina za a ce za su dawo to za su dawo to so da haka yin Allah ya hore maka malami to ya kokari ka ribantu da shi kamin ya mutu in ya riga ya mutu shi kenan an riga ya riga ya tafi da fa'idar sawa ko yana barin ta nan da shi ne ya ce lahafa ya takaici na ai ya hasarati ya nadama ta ma kullu ma fata ba duk abin da in ya wuce wa ya fana ya kare yulka ake sake haduwa da shi ba komai in ya kare zaka sake haduwa da shi wani in ya kare ya kare ke ba komai in ya kubuce maka za ka sake haɗuwa da shi wani abu in ya kubuce ma sai sai illa ma sha Allah kuma kowane malami da irin ajiyar da Allah ya tare da shi saboda cikin ilimi akwai al'ilhamat Allah ya kan baiwa malamai wannan ya dinga kinsa musu wasu abubuwa ya dinga haskaka zukatansu game da wasu asararu na ilimi wanda sai in ka zauna da su ne za ka san haka harkar ilimi harkar malamai za ka ga kawai wani sirri ne na ubangiji sai shi shi ɗaya san abin da ya aje cikin zukatan malamai abin karama karama mu'ujiza mu'ujiza to wannan iko ne na ubangiji eh qala aliyu sayyidina ali karramallahu wajha Allah ya karrama fuskarsa shi wannan lafazi malamai suka ce shi'ar ne na shi'a ana laƙabi ne da su magoya bayan ahalul baiti da suke da'awa suke yawan jingina masai da na alishi ana kiransu a shi'a da na da na yanzu to kuma har yayyadu kalmar ba matsala gare ta ba ta da matsala kuma sai ya yadu a bakunan malamai to amma sai suka ce aka tambaye su menene dalilin kiran sayyidina ali haka suka ce ai saboda li'annahu lam yasjud li sanamin qat ba taba ganin sayyidina ali yawa gunki sujira sai to ai ba shi kadai bane eh akwai da yawa daga cikin sahabbai akwai waɗanda su cikin musuluncin ma aka haife su kuma suka mutu cikin musulunci irin su abdullahi dan abbas abdullahi dan umar abdullahi bin zubair duk wa'annan sahabbai ne to su dan me da ba a ce musu karamallahu wajahahum saboda haka keɓe sayyidina ali da shi to shine matsala kawai in zaka faɗa ma sayyidina ali to kowa ma ka faɗa tunda addu'a ce to addu'a ana cewa wani dai ake wa banda wani to wannan shine matsala saboda haka ma'anarta lafiya lautaki ma'anarsa Allah ya karrama fuskarsa kaga da addu'a ce mai kyau to ga abin da yake faɗa idza kunta fi amrin fa kun fihi kai dalibi in dai ka kasance cikin al'amari to ka zamo cikin sa 100 bisa 100 eh kar ka jefa kafa guda ciki kuma kafa guda in dai ka yadda kai za ka yi karatu to ka faɗo kar a yi munafunci ko? saboda haka ka shigo gaba ɗaya a yi ta yi duk abin da aka karatu ka yi ne ka yi shi duk wata ƙa'ida ta karatu ka ɗabbaka ta sannan ba zaɓi karka ce ka zaɓe nake so ka ya fi duk kwasa ka yi ta yi abin da Allah ya rubuta ka sani ka sani wanda Allah ya rubuta bai cikin abin da za ka sani shikenan sai ka bar ma Allah kai addu'a saboda haka iza kun tafi amrin fa kun fi shikenan sai aka kawo fihi tufidu zarfiya ma'ana ka shiga ciki eh ba rabi ciki ba rabi ka saka zugewa karatu ko sai aka suna karatu sadahiyan sama sama haka irin da yi ba su ɗo abin serious ba to wannan ba daidai ba ne وكفى بالإعراض عن علم الله خزيا كما آه وكفى يا إساء خزيا يزمو قسقنش وخسارا ده خسارة بالإعراض عن علم الله يوان دي كورا كنسا daga karatun ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda baya karatu to sai ya haɗu da wayan abubuwa kamin ya mutu alkhiziyu wal khasara sai haɗu da ƙasƙanci sai Allah ya ƙasƙanta shi ko kuma wanda ya fara ya bari shi ya fara karatun da ana tare da shi yana ganewa daga baya yawa sai ce ba a samun kuɗi shi littafan ma ya yi watsi da su ko wanda ma ya tara littafai ne gaba ɗaya sai suwa ya ce shi zai na ya nemi kuɗi wasta'iz billahi minhu ka nemi tsarin Allah daga kau da kai daga karatu lailan wani harin dare da yini wala budda li talibil ilmi ba makawa ga ɗalibin ilimi min tahammulil mashaqqa daga jure ma wahala eh wannan dole ne duk wanda ɗalibi sai ya jure ma wal mazalla da kaskanci sai ya haɗu da kaskanci fi talabil ilmi lokacin da yake neman ilimi amma duk ga abubuwa lokacin da kake yi za ka haɗu su amma in ka samu ilimi to shi kenan yanzu karama da falala da ɗaukaka da daraja za su biyo baya sunan duniya tunda ka ji Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat tunan duniya wayannan bangarorin guda biyu sune Allah ya alƙawalin zai daga darajarsu wanda suka yi imani da Allah da ulul ilmi amma in ana karatu to sai ka yi haƙuri abinda wasu ɗalibai ke kana ɗalibi kuma ka haɗa ɗalibta kuma da son girma to wannan an samu matsala an samu matsala ko? wata malluku kuma ba makawa ga ɗalibi sai ya zama mai fadanci ka zama kamar bafadi amma na ilimi na kuɗi bawadin kuɗi gaga ai abin zargi ne ko ko bawadin sarauta to fadanci a wurin neman ilimi ka zama kamar bafadi kai dai ka dai samu ka samu karatu to shine yace wa tamalluku mazmumun illa fi talabil ilmi asali shi fadanci abin zargi ne za ka ga mutane ma suna kyamar mai shi amma sai a wajen neman ilimi can ba abin zargi ba ne an yi isa sina'i a wajen karatu to ana son ɗalibi ya zamo ba a wurin malaminsa ba wai dinga ƙulla musu sharbi ba ba shi ake nufi eh a ya dinga tawalu da kaskantar da kai don me don malami ya yarda da shi ya dinga sake mai makaman aiki da akwai malaman da haka suke sai in kana biyayya kana nocewa ƙasa to za su dinga yi maka bayani yadda ya kamata suna kana ɗan tare ka haɗa to sai su dinga yi ma ƙwanye su ne ma ƙwabro sai a dinga baka mummuna fassara akwai malaman da haka fa innahu la budda lahu min at-tamalluqi babu makawa ga ɗalibi sai ya zama mai fadanci ko mai nuna matsayin kwaɗayi shine tamalluk a larabci a tamalluk shine ka bayyana buƙatar ka ga abu da gaske lil ustaz ga malaminsa wa shuraka da kuma abokan karatunsa wa gairihim da wasunsu lil istifada domin neman fa'ida minhum gare su hatta ƴan uwanka ɗalibai su ana fa'idantuwa da su kila an ce al ilmu izzun ilimi gaba ɗayansa ɗaukaka ne la zullafi ba ƙasƙanci a cikin ilimi kuma wala yi doroku illa bi zullin ba a samun ilimi sai ta hanyar ƙasƙanci la izzafi wanda babu ɗaukaka a cikin ƙasƙanci ma'ana in kana neman karatu to za ka yi ta haɗuwa da ƙasƙanci ne har sai ka kai matakin tara ilimin to in ka tara ilimin sai girma ya biyo baya amma in kana karatu kaskanci zai biyo baya kuma wanda babu ɗaukaka a cikinsa sarakar ɗalibin ilimi ya samu kai ne izza lokacin da yake karatu karye wannan in yi haka ba zai kai labari ba وقال القائل mai faɗa yana cewa ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalu li'izza hatta tuzillaha ya ce a ralaka nafsan ina ganin kai rayuwarka tashtahi tana sha'awar an ta izza ka ɗaukaka ta ko wanda shi rayuwa ta haka taka nuna mai ko ina ya je shi ya ɗaukaka rayuwa ta shi a gano cewa wani abu ne ya ce to ka sani falasta tanalu izza ba za ka samu ɗaukaka ba hatta tu zilla sai ka kaskanta ta azzillu awwalan sai ka zamo kaskantacce sannan daga baya to wannan shi ne wasu ɗalibai ba su yarda da shi shi wai dole ne sai ya zan babba faslun filwarai fi halatta ta'allumi da wannan fasali zai karantar da kai alwarau nisanta haram shi yake kira alwarau tsantseni ke wajibi ne a lokacin neman karatu ɗalibi ya zamo mai takatsantsan da haram ya taharras anil haram yana kiyaye kansa daga shiga cikin haram yana da tsintseni kwarai da gaske duk abin da yake haram ko shubha ko mara kyau yana kokarin ya kaucewa kansa rawa ba abuhum hadisan wasu daga cikin malamai sun ruwaito wani hadisi fi hazal babi a wannan hadisi a wannan babi na waro an rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu qala ya ce man lam yatawarra duk dalibin da bai zama mai tsantseni ba fi ta'allumi a lokacin neman ilimin sa ibtalahu Allah ta'ala bi ahdi salasati ashiya to Allah zai jarabe shi da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sai Allah ya jarabe shi da ɗaya daga cikin ababe guda uku imma an yi mitahu fi shababi ko dai ya kashe shi lokacin da yana cikin kurciyarsa au yuqi'ahu fi rasatiqi ko kuma Allah ya jefa shi can cikin wasu ƙauyuka da suke cike da jahilai su yi ta gwada mai bane ya rasatiq jam'i ne na abin nan na arustak arustak shine gari dan karami haka wanda ba wayewa ba ilimi ba daɗin rayuwa a ciki to Allah ya je wa malami ciki kaga akwai matsala hmm aw yabtali aw yabtali yahu bi khidmati sultan ko Allah ya jarabe shi da wa wani basara ke hidima shi aikin sa kenan yanzu bai wa al'umma hidima sai dai yawwa sai ya koma malamin sarki kawai ko buhadin sarki sarki ɗaya ke wa aiki saboda lokacin da yake karatu baya da warau to illa wannan hadisi bai tabbata ba da ya tabbata to da sai a yi takatsantsan ko duk da kuma abin da yake ɗauke a kansa wajibi ne mutum ya aiki da shi wajibi ne mutum ya aiki da shi amma cewa annabi ya faɗi haka wannan bai tabbata ba ya tayu cikin masu hikima ne rasu alhassan albasari su suka shahara da irin wa'annan kalamomin in suka yi bagana za ka ɗauka ma annabi ne ya yi ta amma kuma an lalaba sai ka gaba ta tabbata ba fama ma kana talibul ilmi aura duk yadda ɗalibin ilimi ya kasance mai wara'u kana ilmuhu anfa to iliminsa ya fi amfani wata'allumu lahu aisara kuma koyon karatu zai fi sauki gare shi wa fawaiduhu aksara kuma fa'idodin ilimi za su fi yawa a gare shi wa min alwara'il kamil yana daga cikin tsantseni cikakke an yi hatari za an shibai dalibi ya nisanci yawan cika ciki eh shi ma ana son dalibi ya nisanci wannan shi ma yana cikin warau ba ya daina ci abinci ba ya daina cika ciki sosai wa kasaratin naumi kuma ɗalibi ya nisanci yawan bacci da wa'inga duka suna dushe ƙwaƙwalwa in kana yawan cin abinci mai yawa to ƙwaƙwalwa na dushewa sai ta rage aiki haka in kana yawan bacci yawan bacci yana sa ya yi ta fomatin ɗin ƙwaƙwalwa yana ta goge abubuwa kada ka sa yi fomatin ɗin memori to ba a son kwana ya yawa wa kasaratul kalami kuma ɗalibi ilimi ya nisanci yawan surutu duk magana da ba ta da amfani kar ɗalibin ilimi a ji shi yana yana fi ma la yanfa'u ga abin da bai amfanarwa wa an ya taharraza ya nisanta an akali ta'ani suki daga cin abincin kasuwa duk wani abu da yake kasuwa aka sai sai a ci shi to ya nisanta daga wannan amma babu lahi ya je kasuwa ya so ya dawo gida ya ci wasu kuma sun ce a in dai kasuwa an haka shi to ya nisance shi to wannan gaga akwai akwai mashakka ko to shi wanda abba ko kaga ya zai haka shi dole yana da bukata inda kasuwa ko ga gode bai mutane na taruwa na kasuwanci ya koma kasuwa to ya an ce duk wayannan abubuwa ba za ka sai su ba kaga akwai kawai dai wannan babin abinda an kafe da so ne ba wai an ce dole bane eh ko ba an ce in ka sai abinci ka suwa kaya haramun bane amma dai ɗalibin ilimi haka an kafe da su ya samu abincin da ba na kasuwa ba yami ya saya ya ci shi yasa ya ce in amkana saboda shi kai ne ya sa akwai wahala in abin ya yiwu to me yasa ya ce ya nisanta daga abincin kasuwa ce le an na ta'ama soki saboda abincin kasuwa a ƙarabulin najasa kusa yake ga najasa saboda za a kasuwa ba tsafta to kowa na zuwa walka yana da kuma ha'inci za a ga ha'inci ya yawa a kasuwa ko wa abu an zikirillah kuma wuri wanda ya fi nisanta daga abatun Allah shi ne kasuwa ya sa ko wa'azi ba gana ana kawo mimbari cikin kasuwa a yi wa'azi eh to wa aqrabu ila al-gafala kuma yafi kusanci zuwa ga rabkana sannan wali anna absar al-fuqara kuma idanun talaka mabukata ta kawale za su dinga ganin abinci cikin kasuwa wala yaqdiruna ala shara amma ba su da iko su sai abinci fa ya ta'azzauna bi zalika sai su dinga cutuwa ga abinci yana so yana da bukata kuma bai da hali wa tazhabu barakatu a dalila haka sai Allah ya kwashe ma abincin albarka tun daga ma bukaci na bukata bai da halin sai kuma ba ya taimaka mai to waɗanga dalilai shi yasa an ka ce ɗalibin ilimi ya nisanci abincin kasu in haka ya samu in bai samu ba kuma ya ci abincinsa shi ke ya dogara ga Allah shi addu'a hukiya an hakaito anna sheikh al-imam al-jalila lalle babban malamin dan jagora mai daraja muhammad bin al-fadl rahimahullahu ta'ala kana fi hali ta'allumi ya kasance a halin koyon karatun sa la ya akulu min ta'amis suq duk abincin da yake ya shafi kasuwa bai ci to ya yake wa kana abuhu yaskunu fi rustaqi baba ne yana zaune a wani ƙauye karamin ƙauye sosai wa yuhayyi'u lahu ta'amahu shi ke shirya baban nashi ke shirya mai abincin sa wa yadkhulu ilaihi sai ya shigo zuwa gare shi shi kuma yana zaune birni yana karatu dan ba a zuwa karatu ƙauye to sai ya shigo zuwa gare shi yau juma'a duk sati ranar juma'a da can kawai ya shirya maɗane abinci in ya shigo cikin gari sai ya ba shi shi ko kaji hanyar da ya samu bin can abincin kasuwa wannan abincin shi yake maleji da shi har wani sati kamin baban nashi ya sake shigowa ya kawo mai wani fara'a fi bai ta binihi to ana nan wata rana sai ya gani a ɗakin ɗansa hubza suki ko wata gurasa ko masa da ake sayarwa kasuwa yauman wani wani ne falam yukallimu amma sai bai wadan nasa magana ba sahiba alai saboda tsananin fushi da yayi gare shi ga irin wahalar da yake wadan amma kuma dai yana son ya yayi abin da shi uban baya so fa'tazara ibnuhu sai dan nashi ya bashi uzuri wa qala yace mashtaraytuhu ba Husaini ne ba kuma walam arda bihi kuma bai yarda da shi ba yarda ma da abincin ban saya ba ko bai yarda da shi ba walakin sai dai ahdarahu shariki aboki na shi yazo da abincin shi yazo da wannan gurasa ko masa din fa qala lahu abuhu sai baban shi yace da shi law kunta da ka kasance ta hatabu kana mai kewayewa wata tawarra'u kana tsantseni an misilihi daga irin wannan abincin na kasuwa lam yaji tare sharikuka to da shi abokin naka bai iya karfin hali ba ala zalika akan ya shigo da abincin kasuwa inda haki saboda ya san baka da baka da baka da warau inda ya san baka so bai tahowa da shi eh to haka ya gaya wa ɗan nasa wa haka za ka ya tawarra'una haka magabata suka kasance suna tsantseni fali zalika shi yasa wiffi qulil ilmi aka datar da su da ilimi mai amfani wannan shiri da yada ilimi hatta baqiya ismuhum har sunansu ya tabbata yau wanzu ila yawmil qiyama har zuwa ran tashin kiyama gashi ana karanta sunayensu amma ba sa duniya wa wasa faqihun akwai wani malami da ya wasiya min zuhadil fuqara daga cikin masu zuhudu daga min zuhadil fuqaha'i daga cikin masu zuhudu kuma masana fiqh to yayi wasiya ga taliba ilmin wani dalibi mai neman ilimi fa qala lahu yace da shi alayka ina horanka ina umurtaka an ta taharraza ka nisanta anil giba matsayinka na dalibi to ka nisanci giba giba cin naman wani ba munafunci ba ko ba a san giba ba wa an mujalasa mutum ya wuce shi kenan sai a dinga cewa ga hacin shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza ko kuma aiwa ne kaza yayi aiwa ne kaza yake to dalibin ilimi ya nisanta daga wannan bai kamata dalibin ilimi na gibar wani ba wannan yana toshe kwakwalwa yana kwashe albarkar karatu ko da kana karatun fa komai kokarinka ko da duk wayancan ka'idodin ka cika su amma in kana giba to ilimin ba zai yi albarka ba to bale a samu malami kenan a ga lalacewa kenan za ka jahilci ne a samu wannan wa an mujalasatul mikisari haka ɗalibi ya nisanta daga zama da mai yawan surutu duk wanda ka san yana da yawan surutu kaka zauna tare da shi da yawan surutu yana cutar da kwakwalwa sauraren surutu kawai na banza to yana cutar da kwakwalwa sai ya sa mata rashin lafiya ko kana son ka haddace wani abu ba ta dauka wa qala yace inna man yaksuru kalama wani wanda ke yawaita magana yasriqu umraka yana sace maka rayuwa ne shi yasa ba a son ka saurare shi barawo ne na rayuwa barawon shekaru wa yudayyi'u awqataka kuma zai lalata ma lokaci kila lokacin da tilawa kai ka karanta kaza ko da kaza ka haddace ka haddace kaza amma saboda sauraren sa zai ya lalata ma lokaci to bale ka zauna mazaunar surutu wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza a yi hirar siyasa a zage shugabanni a zage wani a yi kaza wannan ba rayuwa ɗalibin ilimi ba ce kai ina ka ga wannan lokaci ba ka da time time ɗinka kalilun ne bai da yawa to shi ne ce wa minal wara'i yana daga cikin tsantseni an yaji ta ne ba a halal fasadi ɗalibi ya nisanci mutanen da ke barna duk mutanen da ke wata barna ke wani fasadi shan giya ko caca ko zina ko zalunci eh ko cin riba to ka nisance su kakka yi hulɗa da su kakka zauna tare da su a matsayinka na ɗalibin ilimi in haka yi haka to baka da warau baka da tsantseni wal ma'asi da masu saɓon Allah wata atili da masu zaman banza kawai su isa ya ta waye sai dai a shimfiɗa tabarma ko benci a zauna in rana ta ci musu su ƙara ba gaba in rana ta ci musu su ƙara ba gaba ba su da aiki sai zama banza zama kashin wando to ɗalibi ya daina zama da irin wayannan mutane wai jawe rasula ha'a kuma ɗalibi ya dinga alaƙa da mutanen kirki duk wanda ka san mutumin kirki ne ka kulla alaƙa da shi fa innal mujawarata domin abuta zama tare mu'assiratun tana sanya tasiri fa in ka zauna da makareci ba zai koya ba ƙarya in ka zauna da mai giba zai koya ma giba in ka zauna da mai annabimanci zai koya ma annabimanci haka in ka zauna da mutumin kirki zai koya maka kirki la mahalata mu ba makawa zama tare abuta tana da tasiri wa an yi jalisa mustaqbilal qiblata yana daga cikin wara'u kuma dalibi ko zama zai yi a ganshi ya fuskanci alqibla wa yakuna ya kasance mustannan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mafi yawancin lokuta annabi yana fuskanta alqibla in zai zauna wa yagatani ma du'a ahlil khairi kuma dalibi ya ribatu da addu'ar mutanen kirki duk wani wanda ka san mutumin kirki ne ka cewa da Allah ya mai addu'a Allah ya bani ilimi mai amfani Allah ya wa rayuwa ta albarka eh kai ta neman su su sa ma albarka hmm wa yahtariza an du'a al mazlumina kuma dalibi yayi takatsantsan daga addu'ar wa'anda shi ya zalunta kaka kuskura ka zalunci wani hashi bude baki yayi ma mummuna addu'a ko dalibi hake kana lalacewa tun da zalunta ce kai tambadiya za ka yi ilimin kana tarwatsiya hukiya a haka yato annan rajulaini wasu mutane guda biyu karaja sun fita fi talabil ilmi lil gurba a cikin neman ilimi saboda bakwanta don a bar gari a je wani gari wakana sun kasance sharikai ne abokan karatu ne fil ilmi a ilimi faraja'a to sai suka yi karatu suka dawo ba'da sinina bayan shekaru masu tsawo ila baladihi ma zuwa ga garinsu su zo su karantar da mutane abinda suka koya wa qad faqiha ahaduhuma wa lam yafqahi al-akhar to shi ɗayan ya zama malami amma ɗayan bai zama malami ba kuma tare sun ga tafi kuma sun dawo tare amma shi ɗayan ya yi sa'a ya yi karatu ya zama malami za a iya amfanuwa da shi amma ɗayan to barkata ɗaya kwasu sai mutane na ta mamaki to fata ammala fuqaha'ul balda sai malaman garin su sai suka lura da cewa ko suka lura da halin su wasu alu an halihi ma kuma suka yi bincike suka yi tambaya akan halin ɗaliban wata kararihima da kuma yadda suke maimaita karatu can makarantun da suka zauna wajilu hima sannan in ma za su yi karatun ya suke zama fa ukhbiru sai aka baiwa malaman labari anna julusal ladhi tafaqaha fi halit takara shi wannan da ya zama malami in zai zauna lokacin da zai maimaita karatu to kana mustaqbilan alqiblata shi alqibla yake fuskanta duk sanda zai maimaita karatun shi zai dibi gabas wal misr da kuma garin garin da yake karatu ba zai ba garin baya ba zai fuskanci garin allazi hassala ilma fihi wanda ya tara ilimi a cikin sa wal akharu shi kuma wancan da bai zama malami ba kana mustadbiran alqibla shi kuma yana ba gabas baya in yana nazari in yana muraja'a wa wajhuhu ila ghairi misr kuma fuska ta ba ta kallon garin da yake koyon karatu fattafaqa al ulama sai malaman zamanin malaman garin nasu suka yi ittifaki wal fuqaha da masana fiqh anna al faqiha shi wancan da ya zama malami faqiha bi barakati istiqbal al qibla ya zama malami ne saboda albarka fuskanta al qibla iz huwa sunna domin in musulmi zai zama to shine sunna fil julusi a cikin zama illa inda darura sai dai akwai lalura wadda bai yiwa a zauna gabas din wa bi barakati du'a'il muslimina kuma ya zama malami ne saboda albarka addu'an musulmai da suke yi fa innal misr domin shi gari babba la ya khalu baya wofinta anil ubbadi daga masu ibada cikin sa wa ahlil khairi da ma'abuta alkhairi kullun ku kowane time wa zahiru abin da yake bayyane anna abidan wani mai lalle wani mai ibada min al'ubbadi daga cikin masu ibada na wannan garin da suka je karatu da alam yawa shi wancan malamin addu'a fil laila a cikin dare to sai ya dace da addu'a kuma sai Allah ya karbi addu'arsa sai ya zama malami to ashe yana da kyau ɗalibi ya dinga fuskantar alƙibla in yana yiwa fayan bagi ya kamata da ɗalibin ilmi ga mai neman ilimi Allah ya tahawana bil adabi kai ya wulakanta abin da yake ladabi ne duk abin da yake ladabi ne kai ya wulakanta shi wasu ne ko abin da aka ce mai sunna ne ko da ba wajibi bane fa inna man yatahawana bil adabi domin wanda ke wulakanta ladubba yuhramu sunan to za a hana masa samun dama aikata sunnoni wa man tahawada bis sunani wanda ke wulakanta sunnoni hurimal fara'id za a farla za a haramta masa samun aikata farilla ma'ana mutumin da ya zama ko mandubi bai iya yi to za a hana shi iya yin sunna wadda ba farilla ba amma tana da ƙarfi wanda shi kuma sunna ma bai iya yi to za a hana shi aikata farilla to shi sa ɗalibai ilimi duk waɗanga abubuwa ana son ya dinga kula da su wa man tahawana bil fara'idi wanda ya wulakanta farillai hurimal akhirata to shi za a hana mai aljanna to a hana mai aljanna ko kaga an samu matsala sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi wa yan bari an yi kusurar salata duka dai ladubba ne dai na ɗalibin ilimi wanda zai sa in yana karatu ilimin nasa a yayi albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh